أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا العمانة على السماوات والأرض والجبال والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau da izinin Allah za mu ci gaba da aya ta gaba a yanzu muna cikin suratul baqara za mu ci gaba da mun tsaya aya ta ɗari daidai za mu ci gaba da aya ta ɗari da ɗaya faɗan Allah subhanahu wataala walamma ja'ahum rasulun min indillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نزل فريق نزل فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى yana ba ya ci gaba da ba mu labarin kissa Yahudawa Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa Yahudawa lokacin da aka dauki alƙawari da su suka saba Allah ke cewa kullama ahadu ahadan duk lokacin da aka dauki alƙawari da su to sai sun saba sai Allah ke cewa walamma ja'ahum rasulun kuma lokacin da manzo ya zo masu min indillahi daga Allah subhanahu wataala musaddiqun lima ma'ahum yana gaskanta abinda suka rike na at-taura da injila abinda ke hannunsu na littafi to wannan manzon da ya zo yana gaskantar da abinda ke tare da su nabaza fariqun minhum nabaza fariqun min allazina utul kitab sai ga wasu daga cikin su wasu kaso daga cikin waɗanda aka bai wa littafi suka yi watsi da abin da ke ga hannun nan nashi kitaballahi wara zuhurihim sai suka su waɗanda aka ba littafi sai suka yi watsi da littafin Allah subhanahu wataala suka maida shi kamar ba littafi bane aka aiko ka annahum la ya'lamun kamar ba su sani ba na Allah subhanahu wataala yana nuna mana cewa da da wannan manzon ya zo masu da littafi wannan littafin yana gaskantar da abin da suka zo da shi sai suka nuna suka yi ko oho da shi suka maida shi baya gaya suna karantawa amma ba su aiki da shi gaya abin suna fahimta shi amma kamar ba su ake ma magana ba sai suka zaɓi abin da ya fi wannan a wajensu a fahimta su suka ga cewa wani abun ya yi wannan sai suka riƙe littafin shaidanu suka dauki suka bar littafin alqur'ani Allah yake ce wattaba'u ma tatlu shayatin wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون Allah subhanahu wata'ala yake cewa da Allah ya aiko wannan manzo da littafin da ke gaskantar da abin da ke ga hannunsu sai suka yi watsi da shi sai suka kama mai Allah ka ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman sai suka kama abin da shedanu suke karantawa a zamanin Annabi Suleiman suka yada wannan suka yada littafin Allah wa ma kafara Suleimanu lalle Suleiman bai kafirta ba walakin na shayatina kafaru kafirai su ne suka kafirta yu'allimun ay yu'allimuna nasu sihir suna koya ma mutane sihiri to wannan aya kamar da muka sani aya ce wadda tana daga cikin ayoyi masu rikitarwa a cikin tafsirin alqur'ani kenan hadisai ingantattu suna fassara mana ayan yanda fassara za ta hitowa ƙarara a zamanin annabi Suleiman wanda annabi Suleiman ya yi rayuwa ne bayan annabi Dawud baban shi ma'aifin shi ma'ana wadda kisa ayoyi sun nuna cewa dukansu sun yi rayuwa ne bayan annabi Musa kamar yadda Allah yake faɗa alam tara ila al-mala'i min bani isra'ila min ba'd Musa har zuwa ƙarshen kissa inda Allah ke cewa wa qatala Dawudu Jaluta kenan Allah subhanahu wataala ke cewa wattaba'u ma tutri shayatin hadisi ya tabbata cewa zamanin annabi Suleiman an yi wasu mutane wa'inda aikin su sihiri ne shi kuma annabi Suleiman da ya ga cewa suna batar da mutane suna karantar da mutane kafirci dan koyar da sihiri da ilimin sihirin gaba ɗaya kafirci ne sai ya tattara su duka ya kwace duka takardun da ke ga hannunsu da littattafan da ke hannunsu wanda suke koya mu mutane ilimin sihiri sai kwace wannan littattafai gaba ɗaya sai ya tattara su sai ya sa ƙarƙashin gidansu ya rami ya binne ya ci gaba da hanawa duk wanda ya je yana koyar da sihiri sai umarni a kashe shi saboda koyar da sihiri kahirci annabi suleiman ya yi rayuwa har ya rasu zamanin shi ya wuce sai aka samu wasu daga cikin malaman yahudawa suka zo suna ba suna suka tattaro jahilan mutane a wancan lokacin suke cewa kun in gaya muku labari mu gaya muku labarin me yasa Suleiman ya mallaki mutane ya zanto da aljannu da mutane da tsuntsaye da kowa da kowa dukkan wata halitta a doron duniya ta ta rika jin tana son Annabi Suleiman mu gaya muku abin da ya rika yi ya jawo hankalin mutane kowa ya rika son shi kowa so yake a gaya mai kuma kowa so yake ya san ya iya wannan sai suka ce ku zo mu ji ko da aka ji aka daga gadon annabi suleiman aka tona ƙasa sai aka ga wannan littattafai wanda shi annabi suleiman ya kwace shi ne ga masahirta ya hana a riƙa yin sihiri su kuma da suka zo don su ɓatar da ilimin mutane sai suka ɗauko wannan littattafai suka ce to kun ga wannan abubuwan su ne annabi Suleiman ya riƙa bi yana karantar da mutane shi yasa da ya jawo hankalin mutane sai suka tattara shi aka rubuta aka maida aka tattare shi wuri ɗaya aka samu hayatu ma annabi Suleiman mun fahimta to wannan duk wanda ya ji labari sai ba shi ma ya yi fotokofi a je wajen shi kowa sai a ba shi riƙe kowa sai a ba shi riƙe ya ce ya riƙa koya ma mutane to kaga wannan abin da aka ɗauko ana koya mutane abin sihiri ne na kahirci wanda da annabi Suleiman ya ji ya ga mutane na koyawa ya kwace yanzu kuma bayan ran shi yanzu sai aka samu wasu batattu wanda ke son su batar da mutane kuma suka ce abin da ya sa Suleiman ya samu karɓuwa wurin mutane ga abin da ya rika karantar da mutane don haka in kuna son kuma ku samu karɓuwa wurin mutane to ku je ku karantar da mutane wannan kowa sai ya ta amsa ya zuwa yana karantar da mutane yanzu wannan abin da ake koyawa kahirci kenan yanzu binciken da ake Allah yana son ya kare Annabi Suleiman saboda Annabi Suleiman zai yanzu bayan rayi ana cewa Annabi Suleiman ya koyi da kahirci ya koyi da sirri kuma abun Allah wadai ne a samu annabi da cikin annabawa yana koyar da tsahi ko ba haka bane ba to shine Allah ke kare annabin Allah yake cewa wattabu ma tutli shayatin ala mulki Suleiman da suka yada littafin Allah sai suka kama wannan latattafai na koyi da sahi mun gane sai suka kama wannan abubuwa da shedanu nan wurin shedanu wannan shedanun mutanen da suka je suka tono wannan kenan daga cikin shedanu akwai shedanu mutane akwai shedanu aljanu mun fahimta kenan sai Allah ke cewa wattabu ma tutli shayatin da suka bar littafin Allah sai suka je suka kama wannan abubuwa wannan takardu lokacin Annabi Suleiman mata tun shaɗin ala mulki Suleiman a wani lokacin mulkin Suleiman wa ma kafar Suleiman kusan cewa Annabi Suleiman bai kafirta ba kun bai koyar da kafirci ba mun gane walakin na shaɗin kafar wa'ancan kafiran wanda suka tono wannan takardun suka je suna koyawa su ne suka kafirta kenan Annabi Suleiman Allah na kare annabin Allah kowa ya ji zai ba da labarin cewa annabi Suleiman ne ya koyar da mutane wannan abu mun gane shi ne Allah ke cewa lakin shayatin kafaru yuallimuna an-nas sihr Allah subhanahu wataala ke cewa wancan shaydanun su ne suka kafirta suka je suna koya mutane sihiri mun gane wama unzila kuma a sani cewa wama unzila alal malakaini akwai wasu kun mutane guda biyu waɗanda aka sabkar da a garin babila Babila sunan gari ne a ƙasar Iraki. Mun gane, sunan gari ne a ƙasar Iraki. Allah ke cewa kuma, wa ma unsila alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Wannan mutane guda biyu wanda ake kira Haruta da Marut. Wasu bayan Allah ne wanda aka sabka wanda suka yi rayuwa a ƙasar Iraki, wanda ake wannan gari ne wanda Babila Haruta. Babila wanda Allah ke wanda suke da suna da Haruta da Marut Allah ke cewa wa'annan ba Allah ba a saukan musu da ba wa ma yu'allimani min ahadin kuma su din nan ba su kasance suna koya ma wani ba hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun face sai sun faɗa barantana yazo yana cewa ba inna ma nahnu fitnatun lalle mu fitina ne fala takfur kada ka kafurta fitina ce mu a zaman da muke a wannan garin muna koyar da mutane sihiri in ka zo ka koyi sihiri to kafirta za ka yi kada ka zo ka ce mun koya maka kafirci mun fahimta su wa'annan haruta da marutan Allah bai sabukan musu da wani wahayi ba barantana su zo suna karantar da mutane su rika cewa an karantar da ku fitina an karantar da ku kafirci mun gane fa yata'allamuna minhuma abinda ake koyo gare su babu abinda ake koyo face ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji abin da ke raba miji da mata kenan ilimin sihiri babu abin da suke koya face su karantar da ku abubuwan da za ku karanta ku koya wanda za a iya raba ka da matarka mun fahimta wa ma hum bi barina bihi min ahadin kun ba daga cikin su ba wanda ya isa ya cutar da wani mun gane illa bi iznillah sai da iznin Allah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum kuma suna karantar da abin da ke cutar da su ba abin da ke amfani da su ba wala qari alimu lalle su sun sani su yahudawa laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq abin da suka sayi ma kansu ba su da wani amfani babu abin da zai amfani da su ranar alkiyama face ba su da wata lada ba su da wani rabu a ranar alkiyama wala bi isma sharau bihi anfusahum tirda abin da suka sayi ma kansu law kanu ya'lamun inda sun san ko menene ya kunsa wannan tafsiri na harko kenan idan muka duba malaman tafsiri sun ma wannan aya fassara kala kala mun fahimta kadan daga cikin tafsiri in muka duba tafsir ibn kasir in muka duba tafsir dabari in muka duba cikin ma'asirai cikin malaman mu na kwana kwanan nan in muka duba tafsirin ibn ibn usaymin zamu ganin cewa wannan ya mai fassara daban wannan ya mai fassara daban saboda ayar tana da rikitarwa wurin fassara mun fahimta in muka duba fassara ta harko fassarar da ibn kasir yayi haka ibn dari ibn ibn jarir dabari haka yayi wannan fassara yake cewa wa'annan su bayan Allah haruta da marut wasu salihan wasu bayan Allah ne masu amana amma me suke koyarwa suna koyar da ilimin sihiri suna a ƙasar Iraq a wannan gari suke rayuwa suna koyar da ilimin sihiri amma in za su koya maka in wani ya zo za ya koyo wurinsu sai sun gaya musu cewa inna ma nahnu fitnatu mu wannan abin da muke karantarwa fitina ce wala takfur idan ka koye shi fa kafirci za ka koyo sai sun gaya maka gaskiya suna da adalci za su gaya maka ma'ana abin da suke koyarwa ilimi ne suke koyarwa ilimi na sihiri kuma ilimin sihiri kahirci ne in ka koya fa kafirci ne za ka koya kana so mu koya maka in ka yarda mu koya maka mu koya maka kuma su gaya maka cewa wannan abin da za mu koya maka bai amfani da kai bai cutar da kai kana so mu koya maka kaga adilai ne bayan Allah ne adilai wanda ke koyar da ilimin sihiri su a fassara su haka suka kai mun fahimta bayan Allah ne suke koyar da sihiri in wanda ya zo za ya koyi sai sun gaya ma mutum dalla dalla inna ma nahnu fitratun fala takfur in kana so a koya maka wannan ilimin mai batarwa ne kuma wanda ya karance shi ilimi ne na kahirci kana so a koya maka ka koya mun fahimta kaga wannan ya karantar da mu ce ma ilimin sihiri ilimi ne na na me na kahirci mai shi kahiri ne duk wanda ke yin sihiri kahiri ne wanda aka wanda yayi sihirin ya karba ya yarda da sihirin mun gane kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man ata arrafan wa saddaqahu duk wanda ya zo wurin boka dan sihiri ya gaskanta shi ko da baka ko da abin da aka baka baka ansa ba ka tai ka aikata in dai ka gaskanta abin da Allah zai karɓa sallar ka ta kwana arba'in ka zo wajen boka ka gaskanta shi abin da ya faɗa ka yarda da abin da ya faɗa kawai ko da baka ce a baka ba ka je kama wani ka yarda dai da abin da yake yi to ba Allah zai karɓa sallar ka ta kwana arba'in eh kuma sai ana bin ka muna ana bin ka muna mun fahimta amma ko kaya Allah bai karba mun gane yadda abin yake na'am malaci ya mutu lokacin ana Allah bai karba ma'ana kana tai amma Allah ba zai karba ba kowane dan adam yana fata idan ya ibada Allah ya karba ko ba haka bane ba ba wai na sauke nauyi ba mun gane akwai wanda shi sauke nauyin ne kawai yake so yi da ya zo sallah fata-fata kawai so yake samu ya ya dai sauke na wanda ke kare ma'ana ya yada dan bangware ya huta da kuda ne kawai kaga shi ba talada yake ba ko ba haka bane wala to duk dan adam inda mai ya ba haushe yake ce ana yin sallah dan lada ne ko ko ba haka bane ba to kai sallah a ce kai sallah ta kwana 40 ba a karbar ta to ka sauke nauyi kenan ka sauke nauyi kenan mun fahimta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce duk wanda ya je wajen boka ya gaskanta boka da aure kenan kaga zuwa wurin boka menene menene shi kaga ka bata menene ayyukanka in ka gaskanta shi kaje ka aikata ka yi kafirci mun fahimta shi bokan karan kan shi kahiri ne karan kan shi bokan kahiri ne mun fahimta Allah ka tsare mu to wayannan bayan Allah fassara ta farko kenan ibnu usaymin shi kun fassara shi yace wasu bayan Allah ne Allah ya aiko dan ya fitintinu mutanen yahudawa mun fahimta haruta da maruta dinnan Allah ne ya aiko su ɗan aiken Allah ne dan fitina ga wa ga yahudawa dini imomin da ake zanawa na wurin dini imomin da ake zanawa nan ni'imomi ne ga Yahudawa amma suna bijirewa suna butulcewa sai Allah ya aiko wa'annan bayan Allah su zanto fitina gare su kuma da suka zo sai Allah ya jarabce su su zo su koya musu sihiri haka mai tambaya aka ce Allah zai aiko wa'anda za su zo su koyi da kahirci Allah sai bayar da amsa cewa Allah yana aiko fitina shi yadda ya ga dama ne Allah yana aiko ya jarab ya ma ya yi- ya jaraba taka da abin da ya ga dama ba ka ce ma Allah me yasa aka yi ba ka ce Allah yaya aka yi da aka tashi jarabta su wani aka jarabta su da kafirci kuma Allah kai kana haramta kafirci ba ruwan ba kai ba eh, ba ikon ka bane ka tambayi Allah me yasa yaya mun fahimta sai dai ka gaskanta mun fahimta idan muka duba fassarar shi kuma za mu gan cewa kuma ta yi daidai da aya ita ma irin fassarar da muka yi ta farko yake cewa Allah subhanahu wataala yana cewa wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman cewa wa'ancan bayan Allah Yahudawa da suka yada littafin Allah suka ki aiki da littafin Allah suka je suka kama abubuwan sihiri da tsahi sai Allah ya aiko musu mal- mala'iku wa'anda za su tahir da abin da ilimin da suke tahir da shi kana koyan sihiri to bari a turo da mala'ika ya koya maka irin sihirin irin abin da kake mun gane wacce ba umma ta tuli shayatun ala mulki Sulaiman ku sani cewa wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayatin kafaru wa'incan yahudawa su ne suka kafirta yu'allimani yu'allimuna nasu sihir suna koya ma mutane ilimin sihiri mun gane wa ma unzila alal malakaini ba a sabkan ma wa'ancan mutanen wa ma unzila da abu yace ma dinnan mausula ce mausuliya ce abinda aka sabkan ma wa'annan ba wannan mutanen Haruta da Maruta guda biyu yace wa ma yu'allimani min ahadi ba su koma ba su koya ma kowane mutum hatta ya kula sai sun gaya ma mutane Allah ya aiko su ne fitina gare ku ba su koya ma kowa sai sun ce hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala takfur sai sun ce maka mu dinnan wa Allah ya aiko mu ne dan fitina gare ku fala takfur ilimin sihirin nan kafirci fa yata'allamuna minhuma fayata'allamuna suna koyo minhuma ga wa'annan mutanen guda biyu su yahudawan kenan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi suna koyan abu ilimin sihiri irin wanda ke iya raba mace da mijinta ilimin sihiri irin wanda ke iya raba mace da mijinta saboda galibin ilimin sihiri za ka ganin cewa wanda ya yi daidai wanda ya yi gaboka ya koya maka abin da za ka rabuwa da iyalinka dan ka je kama wani sihiri ya talauce ka yi ma wani sihiri ya yi kaza bai kai ka yi ma wani sihiri bai ya rabu da da matar shi me yasa ba a mashi ba ba ba su koyar da mutum ya rabu da mahaifiyar shi ko ya rabu da mahaifin shi ko ya rabu da kaza ba sai dai tsakanin mata da miji mala ya ce saboda soyayya da ke tsakanin mata da miji ba irin soyayya uwa da ɗa ba ce ba mun fahimta soyayyar da ke tsakanin ɗa da miji malam ke kawo misali akwai wanda in soyayya ta yi tsanani zai iya cutar da mahaifan shi don wannan soyayya ta mace da miji ko ba haka bane ba haka ne ko ba haka bane ba To, don haka shi boka ko don shi haka shi shaidani wanda eh, eh, shaidanu su kai ƙarshe shaidan yana son ya kai ƙarshe ya kai irin soyayya da ta hi- kowace soyayya tsanani so so yake ya datsa ya sa igiya ya dace irin wannan soyayya dan soyayya mahaifi da ba- da wuya kaga mutun ya ya je wajen boka ko ya je wajen aljannu a sa shi ya rabu a sa wani ya rabu da mahaifin shi amma da yawa aka yi wanda zai iya raba mace da miji mace da a raba ta da aurenta ‘yan mata biyu suna soyayya a raba wannan soyayya mun fahimta to wannan ilimi ne na sa'idi abinda shi ɗan ya hiso kenan hadisi ya tabbata hadisi ingantacce shedan yana tura eh, al'ummar shi su rayu su watsu cikin doron duniya kowane ne tun da sai ka je ka yo aiki ka dawo duk kowane ne in ya zo ya kawo aiki za a tambaya kai me kai da ka tahi ya ce na haɗa wana da wana sun yi faɗa kai kuma me kasi ya ta zano wannan duk wanda aka zama sai a ce kai ba kai komi ba na sa wana ya je ya yo sata ce ba kai komi ba har sai an kai wani ya ce ya raba wance da aurenta sai a ce wannan kai ka zo da aiki na babban aiki mun fahimta shedan zai tura mutanen shi su je su siyo aiki siyo farmaki doron duniya in ya- in mutanen suka dawo kowane ne zai tambaye shi kai mai kayu kai mai kayu kai mai kayu sai an kai ga wanda ya ce ya raba mace da mijinta yanzu a cewa yanzu kai ka zo da me to kaga wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur kenan fa wa ma hum bidarina ina ne aya take ce فيتعلمون ما- وما يؤلم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه abinda yafi ƙarshe abinda suke so a koya maka abinda zai raba iya- zai raba ka da iyalinka Allah ke cewa ma hum na bihi min ahadin su dinnan ba su isa su cutar da ɗan adam ba illa bi iznillah sai da izinin Allah mai sihiri bai isa ya cutar da kai ba sai da izinin Allah duk ƙoƙarin shi sai kaga an ci amma wane sihiri amma kaza amma kaza amma abin ya ci amma wane da an mai yadda ka san ka bewa kai tsaye ya huda shi mun fahimta to kowane ɗan adam da irin ta- tanadin da yake mun fahimta sihiri gaskiya ne sihiri gaskiya ne kamar yadda mai sulama usul yake cewa as-sihru haqqun wa lahu ta'sirun lakin bima qaddarahu al-qadir yace sihiri gaskiya ne wanda ya ce sihiri ba gaskiya bane ba hadisai sun nuna sihiri yana yana iya kama ka mun fahimta amma ya ce amma da izinin Allah mun gane da abin da Allah ya tabbatar kaga nan ma sai ya ce wa ma yu'al wa ma wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi iznillah sai da izinin Allah mun gane in kai tanadi Allah sai kare ka idan kuma ka bar jikinka haka nan kamar ka baiwa da an sa wuka tak sai ta shiga babu azkari mun fahimta to kai tsaye sai kaga sihiri ya kama ka. abin da ke tabbatar da mu cewa sihiri gaskiya ne kuma yana da tasiri hadisi ya tabbata hadisin da Aisha mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai sihiri kuma ya kama shi amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri ya kama shi hadisi ya tabbata Annabi yana kwance wata rana sai ga wani bawan Allah bakin eh, wurin kanshi wani kuma wurin kahuwan shi yana kwanci kan manta mun karancewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana kwana zuciyar shi ba kwana take ba amma idan shi ne ke kwana ɗaya yake tambayi ɗaya me ya samu wannan bawan Allah ga yanan Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ga yanan sai yayi abu yana son yi abu sai ya ji ba ya iya yi yayi abu kawo bai yi ba abdi ya rikice ne wata rana yana kwance kawai sai wani ba sai ya ga wani bawan Allah nan wurin kanshi wani bawan Allah wurin kawon shi sai ɗaya yake tambayar ɗaya me ya samu wannan bawan Allah sai ɗaya ya ba da amsa an mai sihiri ne wa ya mishi sihiri sai ya ba da amsa sai ce labib da me ya mai sihiri kowa ke tambaya wannan na ba- tambaya wannan na ba da amsa Diya- da me ya mai sihiri sai ya ce da abin sha ta kai yana ta abin shata kai da annabi ke shata kai da shi da shi aka ɗauka aka annabi aka ma annabi sallallahu alaihi wasallam sihiri da shi yau ina abin sihirin yace yana cikin wata rijiya ya faɗi sunan rijiyar tana nan garin Madina kenan ɗaya na tambayar wannan ɗaya na bada amsa da me ne sihiri da abin shata kai ina sihirin yanzu yake yana cikin rijiya mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam yana shi saboda dama zuciyar shi ba kwana take ba idanun shi nake kwana mun fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kwalka sai ya ce masahabbai aje a duba wannan rijiye ana zuwa a tono abin nan sai aka ga ruwan rijiyan ya koma ya wata kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tone a tono sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce idan aka tono to mutane za su rika ganin da me ake da me ake sihiri ga an yi sihiri irin wanda ke yin tasiri kaga sai su je su rika su rika yi musu sannan ya ce a a bar shi ciki abin ne rijiye kaga ba sai an tono ba barantanawa wani abu da ba kowa ce wanda ya rayuwa tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanto mumuni ba wani yana iya abu da a ga da mi da mi aka hada shi ma ya je ya je da hada da kaza da kaza ya ma wani sihirin kuma ya je ya kama shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a abin ne da sihirin da komai komai abin ne cikin rije shikenan hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ta nuna cewa an sabkar da mala'iku sun zo sun karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam qul a'udhu zai qul a'udhu bi rabbil qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas wannan sihirin ya warware har aka gano ga yadda akai ga yadda akai mun fahimta daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ya saba ma kanshi cewa in za ya kwantawa sai ya karanta qul huwallahu su uku qul a'udhu birabbil falaq su uku qul a'udhu birabbin nas su uku sai shafa ga jikin shi ya bi da amana rasulu da ayatul kursiyu ya shafa ga jikin shi mun fahimta annabi ke cewa duk wanda ya karanta su lokacin da za ya kwantawa da izinin Allah Allah zai kare shi da sihirin mai sihiri sihiri da za a mai yana wannan kwanan Allah zai kare shi ba zai huda shi ba mun fahimta ma'ana sihiri an iya ma sihiri ya kama ka amma in lokacin da za ka kwantawa sai ka karanta wannan ƙurauzan Allah da izinin shi zai kariya ba zai huda ka ba mun fahimta wani hadisin annabi sallallahu alaihi ya karanta da mu cewa ka rika karanta kulauzai bayan kowace sallah bayan sallah asuba ka karanta su uku uku qul huwallahu su uku qul a'udhu birabbil falaq su uku qul a'udhu birabbin nas su uku bayan sallah isha'i su ɗaya ɗaya bayan sallah bayan sallah asuba su uku uku bayan sallah azhar su ɗaya ɗaya bayan sallah al'asr su ɗaya ɗaya bayan sallah magriba su uku uku bayan sallah isha'i su ɗaya ɗaya Allah zai kare ka daga sharrin mai sihiri in kana karanta wannan Allah zai kare ka daga sharrin mai sihiri mun fahimta to babban maganin sihiri mala ka riƙe alƙur'ani babban maganin mai sihiri ka riƙe alƙur'ani sannan abin da zai biyo baya azkar idan ka zanto ma'abutun alƙur'ani ne gobe karatun ƙur'ani jibi karatun ƙur'ani yinin ka kowane lokaci kana karatun alƙur'ani mai sihiri ya yi kaɗan ya huda ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa surori guda biyu surori guda biyu amanar rasulu wa me bakara da al imran duk gidan da ake karanta wannan a surorin guda biyu Allah yana tsare wannan gidan shi dan su shige shi mai mai sihiri daga sama daga gefe daga America zai halbo kibe shi yau muka sihiri kai kana nan Niger dan ya sami ka amma Allah ya kare ka saboda karatun Qur'ani idan kana karan idan zaka kwantawa ka karanta amanar rasulu da ayatul kursi Allah zai aiko mala'ika ya tsare ka wannan kwanan dai da kake haka tashi ba wanda ya sai kusanto kan cikin shedanu to kaga duk wannan malam akwai asbab akwai sabubba da zaka rikewa mai sihiri yayi kadan ya kama ana yin sihirin kuma yana kama amma kai ya kadan ya kama yana tai yana tai sai ka ji ji ana cewa in dai wani ne mu mun hikari sai mun ga bayan shi wane ba zai kai shekara kaza ba wane sai mun sauke shi daga inda kujerar da yake wane daga yau ba za ya kai sahiya ba a ta faɗi amma sai ka ga wane ya kai sahiya ko ba haka bane ba akwai wanda ya isa ya hana wani kai sahi Allah ya ce sihiri yana yi amma da izinin Allah sihiri yana yi ka zo ka yi kwanta kawai in za ka kwanta akwai ka yi hamma kai ka faɗi kaga wannan ya nuna cewa baka azkar lokacin za kwantawa in ka tashi kuma malam ka kiyaye lokaci guda biyu lokacin magariba da lokacin asuba hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa rana in za ta bullawa tana fudowa tsakanin kahunnan shedan wannan lokacin shedan yana amfani da wannan lokacin duk wani mai sihiri da wannan lokacin yake aiki haka lokacin da rana za ta haduwa sai sa wannan lokacin ba lokacin sallah bane lokacin rana na faɗuwa to wani lokacin shedanu suna aiki da wannan lokacin ka yi kwance kawai kana can wani ma balo yake cikin cikin wannan lokacin mun gane malam ka riƙe azkar azkar din sahe da marici sai yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai akwai addu'o'i da ake karanta bayan sallah asuba da bayan kafin magariba su ake ce ma addu'o'in sahe da marici wannan kana kare lokacin da shi ɗan ke bishimtar shi yake turo mutanen shi to kai ka riga ka tare ba mata mashiga musamman ya zanto kowane lokaci a zanto kana karatun ƙur'ani da sahi karatun ƙur'ani da rana karatun ƙur'ani cikin dare karatun ƙur'ani kowane lokaci kana karantar ƙur'ani to duk mai sihiri duk abin da za ba zai iya huda ka ba ka yarda sihirin zai iya zai iya zowa gare ka amma Allah ya riga ya kare bawan shi saboda yawan karatun Qur'ani Allah ka tsare to Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin daga cikin su wa ma fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi iznillah duk shaydancin da suke koyarwa ba su isa su cutar da mutum ba sai da izinin Allah in Allah ya tashi jarabta ka sai ka ga kana azkar din ma sai Allah ya jarabce ka in Allah ya ga dama amma nadir Allah shi yace kai haka in kiyaye ka in ka rike kuma Allah zai kiyaye ka mun gane wa yata'allamuna abinda suke karantarwa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum suna karantar da abinda ke cutar da su wa la yanfa'uhum ba za su ba su karuwa da komi bai amfani da su saboda wannan ilimin na sihiri bai karar da kai da komi saboda ilimi ne wanda rana alkiyama ba ka karuwa da shi da komi mun fahimta nan duniya ma ba ka karuwa da shi da komi mun gane in kama wani sihiri ya lalace kai me ka karu da shi ba na labari in ka ce wane so kake talauce arzikin zai dawo gari ka kun yi alkawali da Allah ce arziki zai dawo gari ka idan kana son wane mai ilimi ne yayi ka ilimi so kake ya zanto jahili ko kuma kwakwalwar shi ta toce yanzu kwakwalwar ta shi ta toshe ilimin zai dawo gare ka ba zai dawo gare ka ba wahal banza take kake ina suna karantar da abin da ma yadurruhum wala yanfa'uhum yana cutar da su ne kuma ka je ranar alkiyama ka shiga wuta duk dan sihiri dan wuta ne saboda kahiri kafiri kuma dan wuta ne mun fahimta yanzu nan kaga abin da suke koyarwa da suke koyo abin da ke cutar da su ne amma bai amfani da su da komai Allah subhanahu wataala ka cewa wala qari alimu kuma sun sani lamman ishtarahu abinda suka sayan makansu abinda suka mallakan marasu abinda suka nema malahu fil akhirati min khalaq ba su da rabu a ranar alkiyama duk dan sihiri duk boka duk ɗan duba, duk mai tsahi, duk mai tsibbo, duka magana su ɗaya ce, ina za su, ranar alkiyama duk magana ɗaya ce. Sun san abin da suke karantarwa malahu fil akhirati min khalaq ba su da wani rabu a ranar alkiyama. Wala wala wala bi sama sharau bihi anfusahum tir da irin wannan abin da suka neman makansu. Walau kanu ya'lamun inda sun sani, inda sun sani da sun ba sun shawo makansu lahiya. Sai Allah ya ce ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون الله سبحانه وتعالى كتا ولو أنهم آمنوا عند سن إيمان واتقوا سكجي سورة الله لمصوبة عند الله خير دلادة لذا سسامو ورن الله تافي مسألة خير لو كانوا يعلمون عند سن سن daga sai kana karantar da ilimin da baya amfana da kai da komi kuma cutar da kai zaye kuma ka ilimin kafirci ne to ka ji tsoron Allah ka yi imani ka musulunta ka bar halin da kake ciki ka dawo ka ji tsoron Allah in ka yi imani sai ka ji tsoron Allah mun fahimta Allah ke cewa masubatin inda Allah la dadda za ka samu taurin Allah خير تاتي مك على خير لو كانوا يعلمون إن داس نسمي شاء الله شيء يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم الله سبحانه وتعالى تتشى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن لكوك أي إيماني لا تقولوا رائنا kada ku ce ra'ina wa qulun zurna ku ce unzurna wasma'u kuma ku karba kira ku yarda ku shi wal kafirin azabun alim kuma kafirai suna da ara azaba mai radadi wannan shine horkon kira da Allah ya ma mummune a cikin alqur'ani mun faɗa can horkon kira da Allah ya ma mutane gaba daya ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum mun fahimta wannan farkon kira a cikin alkur'ani wanda Allah ya kira mummunai da sunansu mummunai shine farko wannan ya ku wa'anda kuka yi imani la taqulu ra'ina kada ku rika cewa ra'ina zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance idan annabi sallallahu alaihi wasallam na karantar da su in aya ta sauka in alkur'ani na sauka suna rubutawa in ana sauri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauri sai su rika cewa a dan daga mana abu a hankali ana sauri mun fahimta shine kalmar ra'ina to wannan kalmar ra'ina daga ru'una ne kalmar ra'ina tana da ma'ana guda biyu tana da ma'ana ta kwarai tana da ma'ana ta, ta mummuna mun fahimta kalmar ra'ina tana nufin cewa a ɗan ɗaga mana a yi mana a bar a hankali ana karatu sar sai ka ce a rika a hankali mun fahimta ya muna yawa sannan kuma akwai kalmar ma'anarta mummuna ya kai wawa kalma ka kira mutum wawa shine ka kira shi da ra'ina mun fahimta to yanzu musulmai in ana karantar da su sai su yi amfani da wannan kalmar ra'ina yanzu da Hausa wata kalma ce tana da ma'ana guda biyu da ta ta kwarai da ta wadda ba ta kwarai ba kaga da larabci gata ka iya cewa ai haƙuri ai haƙuri ai haƙuri kai ai haƙuri ba ma'ana ɗaya bace ba ba kalma ɗaya bace ba yaya in na ci kana magana in ce kai ai haƙuri ya za ka ji ba ka jin daɗi kamar ne abu in ce ai haƙuri za ka ji daɗi ko ba haka bane ba to kaga da Hausa ga ma'ana kalma ɗaya ce amma tana ɗaukar ma'ana guda biyu ai haƙuri da ai haƙuri to nan wurin su Yahudawa suna amfani da wannan kalma sai su rika kira Annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kalmar ma'ana suna nihin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaya mai wannan magana da mummuna ma'ana kira suna kira Annabi wawa ku kuma sahabbai kuna kira Annabi sallallahu alaihi wasallam a daga mana a daga mana sai Allah ya ya saukar da wannan aya ya karantar da su kalmar da ta kamata su rika amfani da ita wadda take daidai da annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna faɗa haka su yahuda suna faɗa su suna cewa ra'ina ko kuna cewa ra'ina su suna faɗa da da, me mummunan magana ko kuma kuna faɗa da saboda kuna girmama annabi sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce ku rika cewa unzurna unzuruna ku taimaka mana a ɗaukaka mana a ɗan ɗaga mana mun gane shine Allah subhanahu wataala kace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda kuka imani la taqulu ra'ina kada ku ƙara cewa kalmar ra'ina dinnan kada ku ƙara ga mu annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kalmar wa qulu zurna ku ce a dan daga mana wasma'u kuma ku ji ku yi biyayya daga yau ka ƙara yi mun gane walil kafirina game da wanda kuma ya juye baya ki yarda azabun alimana da azaban mai raɗaɗi sai Allah ce ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم Allah subhanahu wataala yake cewa ma yawaddu allazina kafaru kafirai ba su bukata ba su jin dadi ba su so min ahli kitabi kafiran nan na cikin yahudawa da nasara ba su so walal mushrikin da kuma su ma kafirai wanda ke yin shirka wa'annan wannan kabila guda biyu wannan mutanen guda biyu da mushrikai da yahudawa da nasara ba su san Allah ke nuna mana cewa an yunazzala alaikum min khairin ba su alkhairi ya sauka gare ku ba su kauna alkhairi ya sauka gare ku min rabbikum idan alkhairi nan daga ubangijinku ne mun gane wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha kun musani cewa Allah yana kebe rahmashi ya ba wanda ya ga dama wallahu zu fadl azim Allah mai falala ne mai girma Allah in ya ga dama wanda ya ga dama za baka isa ka ce Allah saboda ni ba me yasa ake bawa ne Allah ba a mai wannan tambaye ba ka isa ba wane ne kai ka isa ka tambaye Allah me yasa ko kuma ko kuma wane ne shi da za a ba shi ni a hana ni Allah ke cewa su din nan suna jin haushi in alkhairi ya zo muku in tamsaskum in tamsaskum hasanatun tasuhum idan alkhairi ya zo musu na al'ana mai kyau tasu musu suna shin bakin ciki wa in tusibkum sayyatin yafrahu biha idan kuma musiba ko kuma jarabawa ta same ku sai su ji daɗi to su haka suke in tamsakum hasanat in abun ne mai kyau ya same ku sai ka ji ba su jin daɗi to haka wannan ɗabi'a ce ta kafirin mutum ɗabi'a ce ta mushriki ɗabi'a ce ta bayahudi ɗabi'a ce ta banasari duk wannan ba ya san alkhairi ya same ka shi kaɗai yake so amma idan wani wani kuskure ko kuma wata jarabawa ta same ku yafrahu sai su rika jin daɗi to wannan ɗabi'ar ce to Allah subhanahu wataala yake cewa ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab kafirai na cikin yahuda da nasara wala mushrikin ko kuma mushrikai ba su so an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum sai an ce alkhairi ya sabka gare ku wallahu yahtasu bi rahmatihi man yasha su kun san cewa ba Allah yana sabkar da alkhairin shi da rahmar shi wa wanda ya ga dama mun gane wallahu zu fadl azim falal Allah mai yawa ce wanda ya ma Allah biyayya zai ga falalashi wanda ya kafirce mu Allah ya juya ma Allah baya ya haɗa Allah da wani wurin bauta zai ga azaba Allah haka ɗabi'a Allah subhanahu wataala ke mummune ku kun yi imani da Allah da haka Allah subhanahu wataala zai sabka muku da alkhairi shi yadda ga dama su kuma sun juya sun yi butulci za su haɗuwa da azaba Allah haka ɗabi'a Allah subhanahu wataala take don za mu tsaya insha Allah idan ku tambaya sai a tambaya in ba tambaya sai mu rihe da addu'a wa alaikum assalam wa rahmatullah ya za mu bambanta ɗan sihiri da mai magani tambayan malam mai magani duk wanda maganin shi ya bada abun da nassi ya bada na shari'a alƙur'ani ya karantar da mu abubuwa magunguna hadisai sun tabbata magunguna ingantattu cewa in ka haɗa abu kaza da kaza za su baka kaza mun fahimta wannan ya dogara da abin da shari'a ta ce wannan mai magani mun fahimta duk wanda zai yi aiki da aljanu wannan mai sihiri ne duk wanda zai yi aiki da aljanu wannan mai sihiri ne ma'ana bai dogara ba Allah subhanahu wata'ala shike ba da magani aljanu suke ba da wannan maganin wannan mai sihiri ne mun fahimta amma wanda alqur'ani ya karantar da shi ko kuma hadisi ya karantar da shi ko kuma tajriba tajriba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba Allah bai sabkar da cuta face ya sabkar da maganinta tajriba ce in na ɗebo ganyen bedi kawai na daddaka na sa zan ji ciki na bar ciwo sai in ce makai in kana buƙatar maganin ciwon ciki je ka daddaka bedi kaga wannan ba wani kan cilko na yi ba abu ne wanda ba ma ni za na ɗebo shi ba je ka ɗebo in kana so in gaya maka kaga shi wa addini malam kun mutum mai tauhidi shi ƙarar yake yin abin shi babu wani ɓoye-ɓoye ƙarar yake abin shi musamman a hali sunna ba ma ni ba sai ka bani kuɗi ba a je ka ebo da kanka mun fahimta to amma yanzu wanda za a cewa a kawo in baka mun fahimta kawo in nemo muka kawo in ebo muka kuma abin da yake so shi za ya haɗa muka in abin da ilimin shi ne sai ce haɗa da kaza da kaza zai baka magani kaza wannan koye ba sai ma ƙarar abin yake da hili amma ya ce zo in haɗa muka kuma a ce sai sai da dare sai lokaci kaza sai ka je sai ka ba da akuya sai ka ba da kaza duka sai an wahalar da kai duk daga cikin abubuwan da ke nuna cewa abin da ya saki hanya cewa a tsananta kan abin da shari'a ba ta tsanantar ba mun fahimta Allahu a'lam na'am assalamu alaikum assalam malam kamar masu su kamar mutum an mai sihiri ya kama shi to kamar malamai wanda suke zuwa suna magani tare da ayoyin alkurani ko su karanta kamar ruqya eh ruqya to su wannan ruqya ta halitta idan da nassi ne na ayoyi na alkur'ani ko addu'o'i wanda suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta wuri kaza yana muka ciwo in karanta maka kaza mun fahimta ko kuma mace za ta aihuwa sai a ce a karanta mata aya kaza wannan duk ba wani sihiri bane alkur'ani ne zaka karantawa karara mun fahimta ko kuma wani an mai sihiri sai a ce a karanta mishi kula'uzai a karanta mishi kaza kai ne zaka karanta ba sai ka hada da wasu aljanu kana kana bugun shi kana jawo wani ka jawo wannan mun fahimta na'am alaikum salam na'am na'am malaka ce kuma an tambayo shi ai wajibi ne mutum yayi sallah idan baka yi sallah ba ana bin ka sallah ko ba haka bane ba idan ka yi sallah ta kwana 40 Allah bai karɓar ta haka ne amma me ka sauke nauyin da ake binka shi ne malaka cewa in ma in mutum ya ce ba ya tun da ya san cewa ba a karɓa ai ana bin shi a ba sai karama ba mun fahimta amma ina ladar da kai sallai ina ladar da kai sallai babu lada mun fahimta Allahu a'lam abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladashi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mai ikon akan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk